أشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وترك أمته على المهجة البيضاء على طريقة واضحة غراء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا ضال أو هالك فاللهم صل وسلم وبارك وأنعم على المبعوث رحمة للعالمين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فإنها ملاذ المتقين وسبيل المفلحين كما قال بذلك جل عله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر المؤمنين إن للإيمان حقيقة تسكن القلوب وسيماء تظهر على الجوارح وثمرة تشرق في السلوك الإيمان ليس أمنية يتوهم سناها ولا كلمة يلاك صداها بل هو ما وقر في القلب وصدقه العمل لقد جل, لقد جل المولى لقد جل المولى جل في علاه صفات المؤمنين الصادقين في محكم كتابه فهم إذا ذكر الله وجلت قلوبهم إعظاما وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون معاشر الصالحين المؤمن الخالص المؤمن الخالص خاشع في صلاته يجد فيها راحة فؤاده وسكينة روحه معرض عن اللغو يتسامى عنقا عن الباطل ويسان لسانه عن الغيبة والزور حافظ للأمانة وواف بالعهد إذا حدث صدق وإذا وعد أنجز وإذا اؤتمن رعه لين الجانب سهل الخلق يألف ويؤلف يحب لأخيه ما يحب لنفسه يعفو إذا قدر ويصبر إذا ابتلي ويشكر إذا أعطي فالمؤمن كالغيث أينما وقع نفع وكالنحلة لا تأكل إلا طيبة ولا تضع إلا طيبة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشئون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا معاشر المؤمنين تأملوا هذه الصفات وعرضوا أنفسكم على كتاب ربكم فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فليصلح مساره وليجدد مع الله أهده إن سلامة الصدر وطهارة السريرة وحسن الخلق مع لزوم أمر الله هي العروة الوثقة المنجية يوم, يوم, يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ثم صلوا وسلموا رحمكم الله على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه في قوله جل من علاه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت ورحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد المجيد وارض اللهم عن خلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأن سائر الصحابة أجمعين وأنا معهم بفضلك وكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين dukkanin yabo da godiya da jinjina su ƙara tabbatar ma Allah subhana muna ƙara gode wa Ubangiji subhanahu wa ta'ala muna neman taimakonsa muna neman gafararsa muna neman tsarinsa da kariyarsa ya kare mu ya kuma tsare mu daga sharrin miyagun ayyukanmu da kuma sharrin kawunanmu hakikan duk wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗora a tafarki madaidaici baka da wanda zai iya gwabtar da shi haka wanda Allah ya gwabtar baka da wanda zai iya ɗora shi akan tafarki nagartacce ina shaidawa ba abin bauta bisa cancanta da gaskiya sai Allah shi kadai yake baya da abokin tarayya ina shaidawa lalle shugaban halitta annabi Muhammad bawan Allah ne dan aiken Allah tsira da amincin Allah da albarka ta Allah su ƙara tabbatuwa a gare sa har zuwa ranar tashin alkiyama baka ya in wani imani da aqida ina wa kaina da ku wasiya akan jin tsoron Allah subhanahu wa ta'ala musifantu da sifata jin tsoron Allah domin jin tsoron Allah shine abin da yake jiyar da masu jin masu imani kana kuma shine tafarki na mutane masu tsira a lokacin da Allah subhanahu wata'ala yake cewa ya kuwan suka yi imani da Allah subhana ku ji tsoron Allah matukar jin tsoronsa kada ku kuskura mutuwa ta zo muku ta riske ku face kuna masu miƙa wuya zuwa ga Allah subhanahu wata'ala yan uwa masu tarin alkhairi da albarka hudubar mu ta yau tana bayani akan sifofin bayin Allah masu imani Allah ne ke roƙo ya sanya ni da ku a cikin bayunsa masu imani wanda ya aminta da su duniya da alkiyama ya ku bayin Allah hakikan imani imani na da wata gaskiya da take zaunawa a cikin zuciya ya da alama da take bayyanuwa a gangar jikin ɗan annabi Adam kana imani yana da alamu da kuma amfana da suke fitowa na ɗabi'u da halaye shi fa imani ba burace-burace ba ne da ake yi ake yi da halshe ba wata kalma ba ce da za ka zo kana ta furtawa cewa kai mai imani ne kai mutunan kwarai ne kai kaza da kaza ne a'a abun da ake cewa imani shine abun da ya tabbata a zuciya kana gangar jiki aikin ka na yau da gobe shi yake tabbatar da kai mai imani ne ko ya kore imani a tattare da kai ya ku bayin Allah uban subhanahu wataala ya daga sifar bayinsa masu imani masu gaskiya a cikin littafi mafi tsarki a inda Allah yake yabo yake jinjina da wa'annan bayinsa masu girma Allah yana faɗa daga cikin sifarsu idza zukira Allahu wajilat qulubuhum idan aka ambaci Allah subhanahu wata'ala zuciyoyin suna girgiza suna karaya domin girmama Allah subhanahu wata'ala kana wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana a duk lokacin da aka ce Allah ya ce shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wannan yana ƙara musu imani suna samun natsuwa da kwanciyar hankali da jin daɗin rayuwa a duk lokacin da aka ce Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa yana cikin sifa da ta bambanta bayin Allah take tabbatar da kai mai imani ne alaƙar ka da maganar Allah subhanahu wa ta'ala malamai suna faɗa suna cewa idan mutum yana son ya gane iya matsayin imaninsa ko iya matsayinka a wajen Allah subhanahu wa ta'ala ya girmanka ya girman alaƙarka ya girman soyayyarka wa Allah take suka ce ka bincike alaƙarka da alƙur'ani a duk lokacin da kake ƙara kusanci wa alƙur'ani to kana ƙara kusanci wa Allah subhanahu wa ta'ala a duk lokacin da zamanto babu ajandar alƙur'ani ba tsarin karanta alƙur'ani ko sauraren alƙur'ani ko tadabburin alƙur'ani ko san alƙur'ani ko san masu karanta alƙur'ani wallahi kalla kana yaudarar kanka imani bai ga bai ga alama a cikin zuciyarka ba ya ku bayin Allah wane ne ake cewa mai imani ya ake gane mutum na da imani a rayuwa malamai suka ce daga cikin sifa ta bayin Allah masu imani tafarin suna da khushu'i a cikin sallah a duk lokacin da ya zo zai gana da Allah ya zo zai yi odiyans da ubangijin sammai da kasai rabbul izzati wal jabarut yana kankantar da kai wa Allah subhanahu wa ta'ala yana khushu'i gaban Allah yana jin daɗi raha yana jin jin daɗi a zuciyarsa kana sannan kuma rayuwa tana natsuwa daga lokacin da kaga idan ka zo ganawa da Allah kana jin takura baka jin shauƙi da daɗi sannan kuma zuciyarka ba ta natsuwa malam ka je ka binciki imaninka baka siffanta da siffa ta masu imani ba bayin Allah masu imani na gari idan damuwa ta addabe su suka kasa gabas da yamma kudu da arewa al'amarin duniya musu daurin huhun gore malam suna gomawa ne zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ta hanyar ganawa da Allah ta hanyar sallah shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam duk lokacin da al'amarin rayuwa ya taso ya kasa gane kansa ya kasa jin daɗin rayuwa yana cewa da bilal arihna biha ya bilal ya kai bilal kira mana sallah domin a nan ake samun natsuwa idan kaga ka zo masallaci baka da natsuwa malam to wallahi ka je ka raja imaninka akwai buƙatar ka je makaranta a karantar da kai hanyoyin samun imani a rayuwa hanya ta biyu da ake ko sifa ta biyu da ake gane mutum mai imani shi duk wani abu na wasa na wargi yana kau da kai game da wannan al'amarin abubuwan wasa da suke basa abubuwa ne na wasa ƙananan al'amurra yana kau da kai duk abin da yake ɓanna ne sannan kuma yana tsare halishinsa daga giba da annamimanci da faɗa ƙarya mutum mai imani ba ka samunsa a wajen wasa wasanni kawai ya mai da rayuwarsa shangoliya kullum ana wasa shine kallon kwallo shine kallon kokowa shine watan zuwa wajen buga kwas kaga mutum da iyali abun mamaki abun da take ci mutum da iya budurwa ta kai a aurar da ita amma saboda rishin natsuwa babu imanin a zuciya tare da ƙananan yara ya zo yana buga kwas ko ana buga lido ko ana buga dam wannan girman ka ya faɗi malam alama ce kai dai kamata a ce ka kama Allah subhanahu wa ta'ala ka rike ta kana ta istighfari ka rike salatin manzon Allah ka rike sallah ka rike yau fa duniyar nan fa malam sai mutum ya tashi ya kulla alaƙan da gaske da Allah subhanahu wa ta'ala ya al'amarin ya wanye da kai kana wa Allah hidima bala tana kuma ka zama to dan duniya to bayin Allah na gari duk wani abu na wasa yau kadibiye da muke muka fifita wayoyinmu akan alkur'ani mutum zai rike salularsa ya yi awa biyar yana chatting yana kallon tiktok yana cikin facebook yana kalle kallon iska banza da yohi amma in ka ba sa qur'ani minti biyar na rantse maka da Allah hamma za ya yi haka muke fara rayuwar in ka ba shi qur'ani ya karanta minti biyar ya gagar sai ya fara hamma har ya gaji kasala malam yake karantar da kai akwai bukatar ka gyara imaninka baka siffanta da siffa ta bayin Allah ba yau duk inda ake bada labaran ƙarya ake ake zuwa ana tsegumi ana gulma wa'annan fadodin su fitika ka iske makarantun ne fa kyauta ake karantarwa ba na tunanin atawa akwai wata makaranta ta maza da ake zauwa a ce ana amsa kuɗin sati ba na tunanin akwai ta cikin tawa duka makarantun na gari na kyauta malamai sun ba da lokacinsu sun zo sun zauna ku zo a karantar da ku ƙur'ani kun ki amma inda ake badala ake ƙarya ake surutu firar siyasa firar banza ana ake samu sifa ce wannan ba sifa bace ta bayin Allah masu imani sannan kuma halusan cin naman mutane da gigara da kegumi ya yi wuta a cikin al'umma hatta bayin Allah da kake ma kallon mutanen kirki yau ta bayyana a duniya fa in kana so ka gane mutumin kirki ka auna shi a mu'amala wajen magana duk abin da ya zo bakinsa yana tantance faɗasa amma yau bakinmu ya zamanto kamar indararo zubawa ɗaya muke yi ba ma kontrolikin abin da muke aikatawa shi yasa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam lokacin da ɗaya daga cikin sahabbai ya ce masa ya annabin Allah kai min wasiya annabi Allah ya ce masa kuffa alayka hadha ka rike wannan halshenka sai ta wa inna la mu'akhadhuna bima la takallamu bihi ya rasulullah yanzu Allah zai kama mu da abin da muke faɗa ya ko za mutum zai iya rike harshensa ko kuma shin za a kama mu da abin da muke faɗa da halussan mu annabin Allah ke ta ka ummuk uwarka ta yi barinka shin kana tsammanin abin da hannayen mutane suka aikata shi zai kasu wuta ai ba abin da ke kai mutum jahannama direct da gaggawa in ji annabin Allah annabi Muhammad kamar harshe an tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wai idan mutum yana matsa da shiga jahannama in mutum yana gaggawa yana son ya shige ta da gudu wace hanya zai bi ma'aikin Allah ce shine ya zamanto ya saki halshensa ya zamanto duk abin da ya zo a bakin ka faɗa kake yi Allah ya rufa mana asiri sifar mai imani ta gaba jama'a shine kiyaye amana ya zamanto mutum ne mai amana yau amana ta zamanto sai dai a ce hasbunallahu wa ni'mal wakil amma babu amana tsakanin mutane daga ma'aikatan gwamnatin da 'yan kasuwan da masu zaman kansu da ma kowane ne. malam amana ta yi karanci a cikin al'umma musamman irin wa'annan ƙasar tamu wanda ya akwai buƙatar wallahi a wa wannan ƙasar setin hamma na rantse muku da Allah amma al'umma ta tabarbare aiki za a ɗauki mutum a biya shi albashi duk wata a ce ya zo ƙarfe kaza ya tashi ƙarfe kaza amma wallahi sai ya ƙara awa ɗaya kafin lokacin tashi kuma baya tashi a lokaci aikin da aka ɗauke sa yayi abin da ya kawata yawa al'umma kuma sai ka bashi wani abu wace irin al'umma muke rayuwa a ciki ka ɗauko yaro ka sa shi a shago kana biyansa kuma zai ha'ince ka mata a gidan aure nawa suka ha'ince madansu to sifa ce ta bayin Allah masu imani suna kiya amana kana kuma ga riko da alkawali idan aka yi alkawali ba sa sabawa sannan kuma masu imani na gaske daga cikin sifarsu duk abin da za su faɗa gaskiya suke faɗa ba sa ba ka samu su da ƙarya mutum mai imani ba ka samu shi da ƙarya saboda annabin Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kore ya kore rigar imani wa makaryaci kana kuma idan ka aminta da su suna kiyaye wannan amanar daga cikin sifar bayin Allah masu imani mutane ne masu saukin al'amari masu saukin kai ba sa da girman kai ba sa ɗaukaka kansu ba sa nuna cewa su sun fi wani a'a ba sa wannan ɗabi'ar ko da wani na ziga su kaji suna istighfari suna neman gafarar Allah subhanahu wataala saboda su sun san ba kowa bane wallahi ba ga gane kai ba kowa bane sai ka haɗu da Allah subhanahu wataala kana kuma akwai su da ɗabi'u nagartattu masu kyawu halayen kirki sannan kuma suna so wa ƴan uwansu abin suke so wa kawunansu suna so wa ƴan uwansu abin da suke so wa kawunansu yau mun kai inda muna rayuwa duniyan nan fa kowa daga shi sai matarsa sai 'ya'yansa ‘yan uwa suna da bukata ka sani ba baka sani ba amma ba za ka iya ba kana daga cikin sifar bayin Allah masu imani suna kau da kai akan duk abin da aka yi musu na ba daidai ba sa kwallatar mutane ba sa kwallatar mutane kuma idan Allah ya jarrabe su da wata jarrabawa suna yin haƙuri sannan kuma suna wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya a duk lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala wato yi musu ni'ima ta rayuwa ya ku bayin Allah mutum mai imani kamar watan hadari yake hadari duk inda ya sabka alkhairi a tattare da shi haka ya kamata mu siffanta mu rayu kana ko mutum mai imani kamar itaciyar dabino ne kamar icen dabino ne in zaka ci dabino in za ta yi diya tana yi diya ne masu daɗi in ka ci zaka ji daɗi kuma diyanta masu kyawun kallo ne Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu Allah yana faɗa a cikin littafin sai mai girma ya ce tabbas masu imani sun rabauta su waye masu imanin sai Allah ya siffanta mana su ya ce allazina hum fi salatihim khashi'un su ne masu khushu'i a sallah in aka zo sallah za su natsu su mai da hankali ga Allah subhanahu wataala amma yau mun kai lokacin da ana ana karanta Fatiha mutum na karanta tahiyya a sallah liman na Fatiha ana tahiyya a zo zama kaga mutum ya miƙe tsaye sowar duniya wai sowa kai akwai abin da fi tsayuwa gaban Allah subhanahu wa ta'ala ai ba karaman nima ba ce Allah ya ni'imtar da kai da tsayuwa gaban samalan a ce Allah ya arzikta ka kana cikin bayin da in aka kira sallah suna zauwa su tsayi gaban Allah subhanahu wa ta'ala na rantse maka da Allah duk duniya ba gata kamar wannan duk abin da Allah zai baka na rayuwa in baka sallah aiki banza ne wata Allah zai kai ka da sallan nan ake samu shiga aljanna a ce ka zo gaban Allah subhanahu wa ta'ala ka kasa da tsuwa gaban Allah subhanahu biya amfanin rayuwarka yau na shugaban kasa za ka haɗu ko gwamna kaga mutane na karkarwa gaban gwamna ka zo gaban Allah kasa da tsuwa waye gwamna waye shugaban kasa in ana zancen Allah subhanahu wa ta'ala kaga mutum gaban alhaji yana masa ɗa ta yi ta hankali amma gaban Allah subhanahu wa ta'ala ka kasa da tsuwa ya kamata mu gawo ga wannan mu gaskiya sallan nan fa ita ce ake fara au gaban Allah ran tashin kiyama sai Allah ce wallazina hum anil lagu mu'ridun suna kauda ke duk wani abu na wasa sai ce kuma wallazina hum lizzakati fa'ilun game da abin da Allah ya basu na dukiya Allah ce suna yin zakka suna yin sadaka kana wallazina hum li furujihim hafizun cikin sifar masu imani Allah ce suna tsare farjin su ba sa yin zina illa ala azwajihim sai akan mata takin su aw ma malakat aymanuhum ko abun da da musu mallaka na kuyangu Allah ce fa innahum ghayru malumin ba za a zarge su ba faman ibtaga wara'a dhalik fa ulaika humul adun Allah ce duk wanda yake tare matarsa ko ku yangarsa ya je ya abka wata mata to wannan dan ta'adda ne inji Allah sai ce walladina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un suna kiyaye amana da alƙawari inji Allah kana kuma sai Allah ya ƙara maimaitawa ya ce walladina hum ala salawatihim yuhafizuna suna tsare sallah a yi ta da lokaci a yi ta bisa ilimi a yi ta cikin jama'a kana kuma da khushu'i da kankanta da kai da Allah subhanahu wa ta'ala amma jama'a na rantse muku da Allah an kai lokacin da mutum zai zo yayi sallah a masallaci ana sallamewa ga tambesa wace sura limai sani wallahi bai sani ba surar da aka karanta wallahi bai sani ba sura kai wani liman fashi da kai da shi da fa liman kin ka tambaye shi wace sura karanta wallahi bai sani ba kai kuma haka muke son mu shiga aljanna daidai yaudar kawo nan mu jama'a to sai Allah ya ƙara maimaitawa ya ce wallazina hum ala salawatihim yuhafizuna suna kiyaye sallah muna shigowa masallatai ne amma zukatanmu ba su masallacin ne wallahi muna shigowa masallatai amma zukatanmu ba su masallacin ne kuma duk abin da kake nema fa alkhairin duniya da lahira yana a masallaci na rantsa muku da Allah babu wani alkhairi na duniya da alkiyama wanda in ka nema a masallaci Allah ba zai baka ba sai Allah ce to ulaika humul warithun masu wa'annan sifar su ne wanda Allah zai gadar da su mi Allah zai ba su sai ce allazina yarithuna alfirdaus Allah ka sanya muna ciki ka ji maganar fa allazina yarithuna alfirdaus kai da jin firdausi ka san sai an yi jidali sai an yi aiki inna sil'atallahi ghaliya haka annabin Allah ce ala inna sil'atallahi janna hajar Allah tsada gare ta hajar Allah tana da tsada kai da jin aljanna malam ka san wallahi sai ka bugu sai an yi wahala Allah ta wa fi zalika falyatanafasil mutanafisun kuma ka zauna kana jira ka shiga aljanna haka to Allah ya ce ulaika humul warithun alladhina yarithuna alfirdaus ya ce hum fiha khaliduna in suka shiga sun shiga ne har abada Allah ka sanya muna ciki ya ku bayin Allah mu dibi wa'annan sifofin ka tsaya ka lura tsakaninka da Allah ni ma tsakanina da Allah cikin wa'annan sifar wacce ce ka rike wacce ce gare ka sallah a lokaci ko cikin bisa ilimi da khushu'i ko kuma riko alkawali da amana ko bayar da sadaka da zakka ko kuma wata abin da shi kawai da kai game da banna ka dibi wanne da ka tsare wacce ce ka sifatu da ita idan baka da to ka je ka nemi wa'annan sifofin Allah ya datar da mu mu sani cewa zuciya tana samun natsuwa a duk lokacin da mutum ya sifatu da wannan sifofin da ɗabi'u masu kyawu Allah subhanahu wa ta'ala ya sifantar da mu da sifa nagartacciya ya sanya mu cikin bayunsa masu imani nagari ya gafarta mana kora-koranmu abinda muke aikatawa na alkhairi Allah subhanahu wa ta'ala ya karɓa mana a ƙarshe akwai ɗaya daga cikin yan uwa da muke tare da su a wannan masallacin malam Ismail Abdulkadir wanda aka fi da Alhaji Jilani wanda Allah ya masa rasuwa a jiya muna mika ta'aziyar mu daga wanda mimbarin zuwa ga iyalinsa muna roƙa masa gafarar Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta masa bai subhanahu wa ta'ala ya gafarta dukkanin jama'ar musulmi suka riga yi gidan gaskiya Allah ya sanya aljanna ce makomar su da makomar su da mu baki daya bai subhanahu wa ta'ala ya haska kaburan bayinsa masu imani Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya idan ta mutuwa ta zo mu cika da imani bai subhanahu wa ta'ala ya gafarta muna ina amfani da wannan damar kuma har yau nuna godiya da yan uwa ah, da suka nuna damuwa da kuma alhini da kuma takaici a lokacin da Allah ya jarrabe ni da wani jarabawa kusan wata daya da wasu yan kai yan uwa Allah ya saka da alkhairi ya bar yan uwataka ta zumunci da dattirin daga kan yan uwa suka rike masallaci suna ba da gudunmuwa har zuwa wani suke zuwa kai da kawowa da addu'o'i na alkhairi Allah subhanahu wataala ya saka wa kowa da alkhairi ya kara mana son juna dan Allah ya sanya abin ya albarkaci rayuwarmu Allah ya gafarta muna mu yi salati wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءنا أعداء دينك وانصر عبادك الموحدين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والمغفرة اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك على كل شيء قدير عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله